بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وثامن التقييد ذو أقسامي أن كان في الأسواد والأحكام اتهاد اتهاد المطلق بالمقيد عليه فأمير إلى ترددي حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين قيدا بالعدل إذا في رواية فالهنفي ذوي هذه الفاسقين يكتفي في أكسه لا قيد باتفاق كآية الوضوء والسراج إذ قيد الأيدي بالمرافق في أول موقع
وأدلفت السارج
نعم والثامن مسami na takwas
نعم التقييد wato na takwas daga cikin abubuwa da ake iya yin tawili da su shine a taqyid shine kaidi kasan dama abu yakan zo mutlaki can mun faɗa cewa idan abu ya zo mutlaki ne za a ga magana zahiri kenan ake magana to yakan zo kuma muqayyad abin ya zo nan aya ta zo ta faɗa abin ta wawaye ta haɗa abubuwa da yawa sai kuma wata aya ta zo sai kuma ta zo ta yi kaidi ko hadisi ya zo sai kaidi ya ce a ko da aka faɗa kaza din nan a ana nufin ne kaza ne shi ake nufi yawa to wannan shine bambanci tsakanin mutlaki da ذو أقسام da shi ta kaidi ya kasu kashi hudu akwai wanda yake za ka ga da sababi da hukunci jisun ɗayan akwai wanda da sababi da hukunci jisun saba akwai wanda hukunci ya ɗayanta amma sababi ya saba akwai wanda kuma sababi ya ɗayanta hukunci ya saba kawo guda hudu ke waɗannan su ne abinda za mu yi magana a kansu to shine zai magana akan yanzu wanda ya ce da sababin da hukuncin duk gaba ɗayansu sun zo wato abu ne aka yi mutlaki da mutlakin can da muƙayyadin nan yadda sababin wancan yake haka sababin wannan yake yadda hukuncin wancan da mutlakin yake haka ne muƙayyadin mai to anan wajen me hukuncin yawa to shine zamu zo mu misali yanzu na farko an kana fil asbabi shine an kana ya kasance bil asbabi a cikin sababai shi hukunce hukuncen wai da aka ce ba an ce rabe rabe ba نعم to rabe raben ya kasance bil asbabi a cikin sabuba ne wala hakami da hukunce hukunce نعم wato anan ne za ka iya tashi rabon guda hudu inda za ka daidaita sababi da hukunci sun ɗayanta ko sababi da hukunci sun saba ko sababi ya ɗayanta hukunci ya saba ko hukunci ya ɗayanta sababi ya saba haka hudu kenan نعم kanin mutlakin da shi ganin mutlakin da muka yi kayyade kowanne daga ciki yawwa na'am yawwa نعم اتهاد المطلق mutlaki بالقيد yan bil muqayyad بالمقيد mutlaki yakan yakan ɗayanta bil muqayyad da muqayyad
نعم عليه.
عليه alaihi akan sa wato akan muqayyadi da فهمله za ka ga mutlaki inda muƙayyadi gaba ɗaya su zama sun ɗayanta sababinsu da wannan ɗin sababinsu da hukuncin duk sun ɗayanta na'am idan aka sami irin wannan to fahimilhu ka ɗauki mutlakin nan akan muƙayyadin bila taraddudi نعم wannan babu saɓani a cikin waɗannan sai a ɗauki mutlakin nan akan muƙayyadi duk inda aka zo aka samu waɗannan abubuwa ya zama da sababin da hukunci duk gaba ɗaya abu ɗaya ne to abin da za ka yi ga misali na zai حديث لا نكاح إلا hadisin بولي da ya zo ya ce la nikaha illa bi waliyyin وشاهدين wa shahidai adalin نعم akwai hadisi da ya zo ya ce babu aure sai da sadaki sai da a shaidu guda biyu sai da adalai a shaidu adalai guda biyu sai kuma da wali wannan hadisin da ya zo a wata ruwaya ya zo ya ce lanuka illa bi waliyin wa sadakin wa shahidai ne kawai shi shuru bai ce adalai ne na'am wa shahidai adalin din bai ce adalin ne ba wani kuma da ya zo sai ya ce wa shahidai adalin shi kuma ya ce da shaidu guda biyu adalai na'am cewa shaidu guda biyu kaga adalai kaga an yi kaidi kenan na'am wajen kuma mutlaki kawai shaidu aka ce to shi za a nan wajen shi sai a ɗauki mutlakin nan akan muƙayyadin nan tunda dai duk abin da ake magana me ake magana sababi ne ake magana wa'annan abubuwan da ake magana su ai ana magana su ne akan aure dalilin da yasa aka magana su kaga sababi ya ɗaya na ila yau me ake magana hukuncin ingancin aure ake magana ko cewa aure ba zai inganta ba sai da waɗannan abubuwan kaga hukunci ya ɗaya ya ɗayanta kenan sababi ma ya ɗayanta na'am hukunci shine ingancin auren ba zai tabbata ba sai da waɗannan sababi shine wannan to tunda duk sun ɗayanta to sai ka ɗauki wannan mutalakin nan akan muƙayyadi sai ka ce to shi ma inda aka ce wa shahidai din nan ko da ba faɗa adalan ba to shi ma akwai adali dole sai an samu shaida ya zama adali guda biyu shi sa idan ba a samu shaidu guda biyu adalan ba to sai a kawo abin da ake kira lafiyu shine jama'a kamar guda ashirin kenan ko sama da haka inda mai tuba ya faɗa akalla waɗanda zai taro su zai zama da cewa sun wuce su yi ƙarya a al'ada ba zai iya a ce taro su su taru ba ko da ba adalai bane a ce duk sun hada baki sun yi karya ba zai iya daga ashirin zuwa sama ba aka samu waɗannan sai su tsaya matsayin shaidu a dilan nan guda biyu da aka yi kaga an dauki mukayyadi kenan cewa an yi kaidi cewa shaidar sai adali an dauke shi wancan ma hadisin da aka faɗa aka ce shaidun kawai aka yi shiru shi ma haka an yi dalaki kenan kawai shaidu kowanne to da su a wajen mun zaba kamar yadda zamu je a gaba su a wajen sun ce ko ba su kai ne har iya amfani da su su a matsayin matsayin Abu Hanifa inda ba a ce adilin ba a can su a wajen su abin da suka dauka kenan na'am na'am koyi koyi da bil bil adil shine shi waɗannan shaidun sai ya zama an kaidin su bil adli da adalci dole sai da adalci za a yi musu kaidi na'am in za fi ruwayatu domin ya zo fi ruwayatin shi kaidin nan ya zo fi ruwayatin a cikin wata ruwaya daban kuma Na'am.
cewa an ce illa biyu liyan wata dakin wa shahidai adilin ta haka ne alhanafiyu to sai kai da wannan adalcin da wancan yana na'am alhanafiyu shi imamu abu hanifa linafiha bil fasiqain yaktafi shi ya tafi ya isu bil fasikai da fasikai guda biyu na fiha saboda kore waccan ruwayar shi a wajen sa yace shi waccan ruwaya a wajen sa shi bata inganta ba da aka ce shahidi adilin yawwa to da haka shi a wajensa sai ya ce kawai wannan din zai yi daidai amma shi kansa da ya yarda da wacin wurayar to wannan ittifaqan kowa ya ga mutum dai sababi da hukunci sun zama daya to kawai za ka ɗauki mutlaki akan mu kai kawai To amma shi kasancewa shi a nan wajen abin da ya sa muka saba da shi kasancewa wacce ruwaya da aka ce mu shahidi adilin din shi a wajensa bai ji da ruwaya ba shi za a wajensa bai inganta a wajensa ba shi za dalilin da ya sa kenan a nan wajen shi ma bai aiki da wannan hukuncin ba da ba dan haka ba shi ma da ya ce ya yarda da wannan din to da dole ya dauki mukaidin akan mutlaki wannan domin ittifaqan ne an gamu da wannan magana yawwa ba wani sabani a ciki na'am fi aksihi a cikin akasin wannan kuma shi na'am kuma shine inda aka ce da da sababi da hukunci kuma duk sun saba shi kuma na'am laqad bi ittifaqi wannan shi kuma ittifaqin malam- malamai sun gamu cewa ba dama ka dauki mutlaki ka tsaye da sa akan mutlaki saboda sababi ya saba hukunci ma ya saba saran haka dau ka dauki mukayyid mukayyidin nan ka ce za ka amfani da shi ka ce za ka ɗauki mutlaki ka kaidin ka ɗauke shi akan mutlaki mukayyidin nan kamar yadda muka ɗauki wancan mutlakin amince mu- yanzu mukayyidin shi ne irin jaye ko to yanzu ba dama ka haka kowanne sai dai ka bar shi ya yi aikin na'am ka ayatul wudu'i ina misali kamar aya nan ta alwala na'am wasu raki kaga cewa ya fabi sulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq na'am anan abin da aya ta faɗa kenan na'am ku wanke hannayenku zuwa mirfaki na'am wasu raƙi barayi kuma sai ya ce a sariƙo wa sariƙa da faɗaɗa wa aidiya kuma za a mimaka ta bana kala min Allah a faɗaɗa wa aidiya kuma ai a nan wajen a yanke hannaye to kaga a nan wajen tunda sababi ya canja sababi a nan wajen shine shan alwala ne nan fa fata ne hukunci ya saba shan wankewa ake yi na alwala nan kuma yanka aka ce Cewa ne.
har hukunci ya saba sababi ya canza to ba yanda za a ka zo ka ce a'a tunda can an ce a yanke hannu an ce kai a wanke hannu zuwa mirfaki ka ce da shi ma barawan nan za a yanke masa hannu shi ma ka ka ce zuwa mirfaki za a yi ka ce za ka dauki wancan itlaqin da aka yi inda aya ta faɗa ta ce a yan- a wanke hannu zuwa mirfaki ka ce to tunda wannan an yi kaidi ya yanke zuwa mirfaki wancan ko an yi itlaqi ko yanke hannu kawai aka ce to ba yanda za a ka dauki wancan mutalakin akan muƙayyadi a nan wajen domin sababi ya saba hukunci ya saba ba abin da ya hada wannan dalilin wancan dalilin sata ne yayi aka ce a yanke kaga hukunci yankewa ne sababi sata ne nan kuma alulai aka ce a wanke kaga wankewa hukunci ne nan kuma Sababi- sababi alulai ne kaga duk sun saba saboda haka bayan da za ka dauki wannan akan wannan Muji.
na'am izka na'am izka qayyid al-aidi eh bil bil marat marafiq uyi da al'aidi kenan eh domin uyi da kenan na'am an kayyade al'aidi hannu bil marafiq da murfaqi a can wajen an yi aka ce a wanke hannu ilil marafiq ko zuwa murfaqi kaga an yi kaidi kenan na'am fi awalin a cikin na farko shine zancen alwala kenan ko da likat an yi da zaki an yi da zaki da kuma a wajen farawo shi kuma farawo ce aka a sare ko sare faqad au aidiyo kaga cewa aka yi yanki hannu kaga a shikenan anan wajen ya zama da zaki kawai aka ce ba a faɗa ga inda za a yi yawa to da ka ba inda za ka yi wannan abu tunda an faɗa kawai abin da shari'a ne ta yi amfani da shi anan wajen tunda an ce hannu sai aga wanne ne a kallo domin idan shari'a ta zo kullum abin da take magana ita tana magana ne akan hakika shi za ka ce idan kana yin sallah kuma za ka yi sallah aka ce in kana hukunta yin raka uku da kai ko raka hudu sai ka bata a raka uku domin shine mai shine hakika sai ka gina akan hakika sai ka kawo ta hudu sannan kai sujjada ko to anan wajen yanzu idan aka ce a wanke hannu nan ya hannu ne nan hannu ne nan ma hannu ne Ah, to idan yanzu ayar nan take take nufi duk da bace bayani ba sai ka je ka yanke wa mutum nan ba ai zalunci to a ganin wajen aya zama shine hakika kenan to kawai sai aka ce a yanke nan wajen kawai to abin da aka yi amfani da shi yawa abin abin da ake an yanke hannu da yawa abin da ake magana
na'am wa ana ko domin duk abin da ka yanke kasa da haka kuma ya zama ba hannu ba ya zama gaba kenan yawa wa ana kun hukumun faqad to wannan wannan kuma mun gama da wanda yake na biyu kenan yanzu kuma za mu koma na hukun- na uku shine inda hukunci ya zama fakat hukuncin ne kadai kadin hada ya zama ya saba a ya dayanta kai amma sababi kuma ya saba a na'am hukuncin duk abu ɗaya ne abu ɗaya aka ce a yi amma sababin wannan daban sababin wannan daban to shi za mu yi magana falhamlu indana to mu ɗauka a wajenmu jami'u da jami'in waraka na bi jami'in wara wannan ya gangara da jami'in idan dai akwai jami'i Na'am.
wannan an- an tafi a nan wajen cewa duk inda aka zo aka ce hukunci ya ɗayanta amma sababi ya saba to malamai a nan wajen suna saba ne kaga wancan itifakan kowanne mun yadda duk guda biyun da muka yi magana amma wannan in dai an zo an samu yana saba ne mu a wajen mu sai muka ce idan dai har an zo an samu wannan abin kuma aka samu wani jami'i wanda zai zo ya haɗa su in dai hukunci ya zama ɗaya ne sababi ko ya saba amma ya zama akwai wani jami'i da zai zo ya haɗa wannan dalilin sai ya sa mu ɗauki abin kawai a matsayin cewa a iya yin ɗaukan bullakin na akan muƙayyadin nan na'am
mu abin da muka faɗa kenan na'am na'am yawwa sharru raqabatu zahari sharɗin nan na raƙaban nan ta zihari indana a wajenmu na'am liqaidaha da kai da ha ai, an tumina shine sharɗin ta zama lalle ta zama mumina na'am fara raƙaba ta zihari ko Na'am.
wanda shine za a runa shine za a yi sun mai hujjo da ma ƙalu fata harin raƙabatin mun kabli an yi samata Na'am.
ba a fata harin raƙabatin aka ce an ce mumina ce Mm.
ba a ce mumina ba to a nan wajen sai muka ce dole sai ta zama mumina domin me saboda a can wajen kuma inda aka zo aka faɗi zancen cewa idan misali mutum ya kashe mutum eh, da kure ai abin da aka faɗa a wannan ayar cewa a nan wajen cewa aka yi ah, dole sai ya zama mumina fata harin rakabatin aka ce a wajen kafara ta kisa ce aka fata harin rakabatin mumina ce na'am
a cikin ayar na'am ita idan kisa ce ka kashe mutum to dole sai ka ba da rakaba mumina na'am tun da an faɗa a can wajen an ce raƙaba mumina nan fa an ce raƙaba kawai na'am to sai ka ɗauki wannan akan wannan saboda me duk dai abin da ake ne me ake so yanci ake magana kaga shine hukunci hukunci ya ɗayan da kenan amma sababi ba ya saba wancan zihari ne wannan ba kisa ne kaga sababi ya saba na'am to mu a wajen mu sai muka ce duk gaba ɗayan su sai ka ɗauki wannan ɗan akan wannan ka iya lagin sa saboda me za mu yi magana a gaba na'am da kaidi ha saboda kaidin tafi katilan a cikin kisa domin a cikin wajen kisa an faɗa na'am haka a wajen kafara ta ta ta ta, ta wannan kafara ta rantsuwa na'am ita ma a nan wajen shi aka yi fa kafaratu it'amu asharatu masakina min min ausadi ma ma ma tudi mana ko Eh.
a halikum na'am sai me aka ce me auki zo kin auta hariru rakabatin na'am shi ma ba a ce mu'minatin ba na'am to a nan wajen mu sai muka ce to tunda dai aka ka- kafara ta kisa din da an ce mu'minatin to dukkanin su nan kowanne sai mu'min za a bayar na'am saboda mai isa muka faɗi waɗannan abubuwan so da mu muna da jami abin da ya haɗa dillin da za mu faɗi za mu faɗi jami'in ka ba wal hanafiyu shi abu hanifa likitilafi saboda saba fi sababin a cikin sababi radda raddun raddu zahari raddu zahari na raddun nan naka fara ziharin mu liqatil mawda liqatilin na'am a a ce wai a raddin ta liqatilin ga kisa na'am ma waje ba wannan bai waje ba domin me saboda al-ikhtilaf fi sababin saboda an saba a cikin sababi shi a wajen sa yace ka juyar da kafarar zihari ko ta rantsuwa din nan ka ce ita ma sai an samu mumini mumina sannan za a yanta kamar liqatilin kamar yadda aka faɗa a- a wancan qatil din nan na'am wannan ba wajibi bane mu a wajen mu. shi a wajen sa idan dai kafarar zihari ce to ko fasiki ne ka samu ko kafiri ne ka samu rakabar ka iya yantawa a gane Ya, ba da su cewa sai an ji abu hanifa shi a wajensa abin da ya faɗa kenan tunda sababi dai ya saba ai na'am to shi a wajensa ya ce sai ai mu kuma muka ce a'a mu ma mun yarda da ba dan jami'i ba da sai mai da magana ka To amma mu a wajen mu akwai dalilin da ya sa wanda ya tara su ai duk da cewa sababin ya saba to amma akwai wani abu da ya tara su na'am shine gashi nan kulna alal mutaki sadaqatu sadaqatu sai muka ce to ai abin da isa aka faɗa shi abin da ake so a yi abin da isa aka ce a yanta ai lokacin da aka ce an yanta bawan nan a yi sadaka ce ake son za a yi masa cewa a yanta shi din nan domin akwai mutumin da shi a wajensa da ka bar shi ma a ce ya je ya bauta gwanda ka kai shi ai akwai a tarihi baya da makaranta ko a tarihin annabi ma akwai wanda aka zo aka kama shi ya shiga cikin arnan aka yi ta faɗa da shi domin aka yi shi shi da ya tafi ya je ya bauta a kafiri gwanda ya zama bawan kafiri gwanda ya mutu to aga irin waɗannan ya zo da yawa to saboda haka ashe kenan yanci ba karamin muhimmanci ne a wajen mutum saboda haka shi wannan wanda aka ce ana son a yanta shi ai so ake a bashi sadaka shi za a ce sadakatun ne alal mutaki a bisa wanda za a yanta din kaman ana son a bashi wata sadaka ce wata ta daban shi za aka ce a yanta shi to in ku an ce ana son a bashi sadaka sadaka ta halatta gaba kafiri ne a can ka fara zihari shi ma wanda ake son a yanta din shi ma an yanta shi ai ba magana nan yin sababi ake magana ba ana magana dai wanda za a yanta ne sadaka ake son a bashi akwai bambanci da idan ka fara ta kisa ce wanda zaka yanta da kuma wanda zaka fara ta zihari ko ka fara ta rantsuwa duk kowanne daga ciki wanda zaka yanta dai sadaka kake son ka bashi ba akwai jami'i kenan to mu dalilin da yasa kenan muka faɗa muka ce tunda akwai jami'i to kuwa lalle wannan abun sai a dauke shi akan mutlaki kamar yadda aka ce a kafarar kisa aka ce sai mumini to haka ma a kafara ta zihari haka a kafara ta rantsuwa ma sai ita kurabatu sai mu ya zama mumini falaji zai dafu a hali kafiri sadaka kuwa ai bata halatta da aka bani ita da kafirin ka kafiri ba fala to haka ne ashe kenan ba zai yi ba zai wanda magana da ka faɗa din kenan da ka faɗa kace ba zai yi ba ashe bala ba zai yi ba kenan wajen magana da kake cewa kai ba za a yi ba sai Abu Hanifa ashe wajen magana ba zai yi ba to shi kuma magana da ya faɗa a nan wajen domin shi ma ai ba zai bari ba dai ba su kawo ta a nan wajen ba na'am cewa yayi ai shi yanta raƙaba da aka ce ta mumini ai cewa aka yi mutumin da ya kashe muminan a hada'an ta harin rukabatin ko mutumin da ya kashe mumini ai a ƙurana abin da ya faɗa kenan wanda ya kashe mumini haɗa'an da kure ta harin rukabatin muminati ya ba da yan yanga wata rakaba wata ke mumina can wajen ai musulmi ka kashe mutum da musulmi ka kashe shi za a ke son lalle lalle ka ba da musulmi ya zama mumini ya zama shine fansar wancan musulmi tunda ka kashe musulmi wataƙila kaga yana wa musulmi amfani to ba wanda ya kamata ka yanta ku sai musulmi amma aka fara zihari ba wa ka kashe awa da ka kashe rantsuwa ba wa ka kashe shi za a cin wajen ashe kenan kowa ma zai ka yanta nan ku dalilin da ya zaki na aka kawo aka ce mumi shi ma bai da an kare shi din ba nan ba to shine abin da shi shi shi ya faɗa shi kuma dalilin sa kenan yawa kagan haka ne kowa yana dalili kenan na'am alhamdulillah alhamdulillah